أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar sha takwas ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya yi daidai da ranar sha tara ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon allah datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fundude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya allah ya ba mu iko mun zo ƙarshen suratul ahqaf yau suratu muhammad ita ce farkon sura da za mu tashi zuwa abinda Allah ya so Allah ya ba mu ikon faɗin abinda yake daidai kafin mu shiga tafsirin surar za mu biya akan muƙaddimat na surar muƙaddima na farko bayani akan suna da wannan surar take da shi a cikin alkur'ani mai girma wannan surar sunanta suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ambaci sunan annabinsa a cikin wannan sura ko da yake a cikin alkur'ani mai girma akwai wurare da Allah ya ambaci sunan annabinsa amma wa'annan surori ba su samu wannan sunan ba sai dai wannan surar ita ce ta samu suna la'alla kasancewar ta rigaye wa'innan surori sabka shi yasa aka ce da ita suratu muhammad in mun duba mun gani Allah ya ambaci sunan manzonsa a cikin surori hudu a cikin alkur'ani mai girma guri na farko a cikin suratu ali imran Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul haka ne afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullah shay'a nan Allah ya bace sunan manzo sallallahu alaihi wasallam haka ma cikin surat ahzab Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah khatamin nabiyyin kaga nan an ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam haka ma cikin suratul fath Allah madaukin sarki yake cewa muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم sai wannan sura idan ka tattara surorin duka madaniyai ne mana duka surorin nan a madina aka saukar da su la'alla surtu muhammad kasancewa ta riga sauran surorin sabka in ka bibi tarihi na sabka surorin surtu muhammad ta girma wa'innan sai kuma allah ya keɓince ta da wannan suna na surtu muhammad sallallahu alaihi wasallam wato samma bi suratul qital ko kuma ana ce da ita suratul qitali saboda allah ya ambaci wannan kalma a cikinta ta ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت zuwa ƙarshen aya duk da yake ba ita kadai bace aka ambaci alqital a cikin ta a cikin suratul baqara ma an yi bayani akan yaki amma dai wasu maluma sun ce ana ce da ita suratul qitali Allah madaukin sarki ya samu dace muqaddima na biyu bayani akan inda surar ta sabka ibn atiyya ya hakaito ijma'i na malamai da fairuzul abadi cewa wannan surar madaniya ce sai dai wasu malamai suna ganin akwai wata aya makkiya ce shine faɗin Allah madaukakin sarki wa ka ayyi min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum su malumma suna ganin a wa'annan ayoyi ko wannan aya ita kan madani ce eh makki ce amma sauran duka surar ta zama abin nan madaniya ce ma'anan madaniya surar da aka sauka da ita a garin madina ko kuma dan abin ya fito fili duk surar da aka sauka da ita bayan manzon Allah ya yi hijira to ana ce da ita madaniya ko da ba cikin garin madina aka saukar da ita ba duk surar da aka saukar da ita kafin manzon Allah ya yi hijira ya koma madina ana cire ita makiyya ko da a wajen maka aka saukar da ita muqaddima na uku bayani akan adadin ayoyi na wannan sura wannan sura tana da ayoyi 38 tana da kalmomi 539 tana da harufa 2349 yana mutumin da ya karanta wannan sura yana da lada mai yawa Allah ka ba mu ikon karanta ta da amfani da abin da yake cikinta. mukaddima na hudu bayani akan alaƙan da take da shi tsakaninta da suratul ahqaf kun gane ko imam al-alusi yake cewa tsakanin suratul ahqaf da suratul muhammad in ba dan an sa basmala tsakaninsu ba ka ce dai sura guda ce saboda alakan da yake cikinsu da za ka zo karatu ka gama suratul ahqaf ba kai basmala ba ka ɗauki suratul muhammad ba ma a gane ka shiga wata sura saboda alakan da suke da shi inda za ka karanta ka ce fasbir kama sabar ulul azim minar rusul فلا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله in ba dan basmala ba baka ibn bancewa saboda alaka tana da ƙarfi sosai da wannan ne malama suka ɗauka zancen da imam al-alusi yayi cewa da ka zo bayani akan alakan da yake cikin sautu Muhammad da sautar haƙaf ya babu ma maganar tsayawa ka ce ka kwatanta kaza ka kwatanta kaza akwai alaka mai ƙarfi Allah ya samu dace shi yasa ba sai mu ambato waje kaza da waje kaza ba kawai sai mu bar wannan alaka tsakanin su Allah ya ƙara daidaita tsakanin su sai muqaddima na biyar bayani akan abin da sura take karantarwa sura tana karantar da abubuwa da dama inda za mu shiga cikin mujiya sai dai mu ambaci wasu daga ciki ko ba haka ba ne sura tana yin bayanin makomar kafirai kafirai suna da mummunan makoma a lahira matuƙar dai ba su tuba suka koma ga Allah ba sannan sura za ta yi muna bayani kyakkyawan ƙarshe da masu imani za su yi duk mai imani da Allah zai yi rayuwa kyakkyawa a duniya kuma ya samu kyakkyawan ƙarshe a duniya a lahira ya yi kyakkyawar rayuwa surar za ta yi mana bayani akan irin yadda mu'mine suke son junansu suke tausaya ma junansu suke tsananta wa kafirai sannan surar za ta yi mana bayani akan makomar munafukai da kuma bayanin wani bangare daga cikin yadda manzo Allah ya mu'amalanci munafukai a lokacin da yake rayuwa tare da su sannan za mu ji a cikin surar zargin rowa Allah zai zarge marowata wa'inda Allah ya ba su dukiya amma ba sa ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah da sauran bayanai duka za mu ji su a cikin wannan sura Allah maɗaukin sarki iya mun jagora bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinka Allah ce allazina kafaru lalle wanda suka kafirce wa saddu an sabilillah suka kange mutane daga bin tafarkin Allah adalla a'malahum Allah ya lalata ayyukansu adalla a'malahum ibni juzai Allah madaukin sarki ya kara masa rahama da yazo yana tattaro maganganun malamai na tafsiri akan su wane ne alladina kafaru dan akwai malaman tafsirin da suke ne alladina kafaru ana nuni akan mushrikai ne na makka wasu na gana allazi na kafaru su ne wa'innan kafirai wa'inda aka halarci badar da su kun gane su ne wa'inda muka labarta mana a cikin suratul amfali da muke yin tafsiri cewa akwai manyan kafirai guda goma sha biyu wa'inda ranar da za a je badar kowa ya ciyar da dukiyarsa don hana mutane shiga addinin Allah wasu malamai suka ce da su ake magana amma ibn juzai ya ce a'a ayar ta shafi dukkan kafirai kuma shine ra'ayin jumhurul ulama duk waɗanda suka kafirce suke kange mutane daga shiga addinin Allah to adalla a'maluhum Allah madaukakin sarki ya lalata ayyukansu adalla bi ma'ana abtala abtala Allahu a'maluhum Allah ya lalata ayyukansu ma'ana in dai mutum kafiri ne komai kyawun aikin shi dai Allah baya so baya su sharaɗi ka yi aiki Allah ya karɓa ya baka lada ya zama akwai imani kuma akwai ikhlasi kuma ya dace da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dukiya ce ya zama to ka bayar da ita a hanyoyin da Allah ya ce a bayar da ita ka ɗauki kuɗi miliyan dubu ka ce ka taimaka ma gidan giya fi sabilillah ba taimako ba ne? Allah ya ce a zub da dukiya ta wannan ɓangare, to Allah ba ya son wannan dukiya ba zai baka lada ba. Inan dole mu kula da wannan, in za mu yi aiki mu yi ikhlasi mu yi don Allah, in za mu yi aiki mu yi ƙoƙari ya dace da karantarwa manzon Allah sallallahu kuma kullum mu rinka kula da imaninmu muna yawan tuba ga Allah subhanahu wataala. Allah ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah lalle wanda suka kafirce suka kange mutane daga shiga addinin Allah adalla a'maluhum Allah ya lalata ayyukansu wallazina amanu amma wanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki na kwarai wa amanu bima nuzila ala muhammad suka yi imani da abinda muka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallama da shi wa huwa alhaqqu min rabbihim cewa shi qur'anin gaskiya ne daga gurin ubangijinsu ne kaffara anhum sayyi'atihim Allah zai kankare musu zanubansu wa aslah balahum kuma ya gyara karshen su mana ya gyara halayen su su samu su kikkiawan cikawa wannan surar duka akwai muqabala a cikin ta kun ga nabi aka ce ma muqabala duk sadda aka dauko labarin kahirai sai a dauko labarin musulmai sai a hada sai ce kun ga wa'in ga kun ga wayanga wayanga sun lalace ne saboda kaza wayanga sun gyaru ne saboda kaza ku ku dauki wanda ya dace za mu ta gani yanzu su kahirai Allah ya ci ayyukan su sun lalace ko ba haka bane amma su ku wallazina amanu wa suka imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka imani da abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-haqqu min rabbihim cewa shi gaskiya ne daga gurin ubangijinsu kaffara anhum sayyi'atihim to Allah zai kankare musu zunubansu wa aslah balahum zai kuma gyara al'amuransu islahil bal gyara al'amari mana matuƙar kayan imani ka aiki na ƙwai Allah zai gyara al'amarinka duk wani rikici da ka shiga duniya wallahi sai Allah yadda ka duniya da ka ga ana cikin damuwa itse ka ce ma Allah na yi imani da manzonka Allah ka yadda ni al'amarin nan Allah sai Allah ya gyara al'amuranka sai Allah ya shi ka. Shi Allah shi na yawa kan shi wannan alkawari, siyasan ya kwanciyar hankali a zukatan waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai, kuma zai kankare zunubansu, kun gane misali Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa malum masu kai sabani kaffara anhum sayyi'atihim zai kankare musu zunubansu shin as-sayyi'at me yake nufi da as-sayyi'at wasu malamai suka ce da as-sayyi'at da az-zunub da al-ithm da al-khati'a kulluha kalimatun mutaradifa duk kalmomi ne masu amana guda amma wasu malama suka ce a'a as-sayyi'at abinda Allah yake nufi da su yaksudu biha as-sagha'ir adh-dhunub kananan zanubai dan Allah ya ce a wani guri in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manyan laifuka kanana sai mu goge muku su duk da yake akwai ayar da take lissafa sayi'at tana da makwabtaka da kaba'ir kina almuhim laifuka dai Allah ya kawai zai goge muku zunubanku sanadiyar kun yi imani da Allah mai kai imani riba abu kai imani a baka lada kai lahi kuma Allah madaukin sarki ya yi malahinka ga tambihi guda da zanyi muna da Allah ya ce wallabi na amanu wanda suka yi imani da so ake magana masu imani ko wa amilu salihat suka aiki na kwarai bayan imani sun yi aiki na kwarai ko su ba sai Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammad suka yi imani game da abin da aka saukar wa manzo ka aka zo da shi mudha'af yanda yana nuna wa wahayi da aka zo manzo Allah ba jumla wahida bane yau a saukar gobe a saukar da abin da ya dace a tsawon shekara 23 sai Allah yake cewa wa huwa al-haqqu min rabbihim ko gaskiya ne daga gurin ubangijin su kaffara anhum sayi'atin nan nake son azu Allah zai kankare musu zunuban su su wane ne masu lahin hmm masu imani ko kenan na abin da Allah yake so ya nuna mana kar ka dauka wai masu imani ba su da lahi kar ka dauka dan kana da imani ba za ka yi zunubi ba a'a kai gatan da an kai ma alfarma imani sai a kankare ma zunubinka shi ko kahiri saboda bai da imani ko ma ya yi abin kwarai ba a so kinan tambi da zanye mana mu daina kallon junanmu da suna laihi kaza suna laihi kaza tsakaninsu da Allah ne babu ruwanka ba mamaki kana nan kana kallon shi ai ya saba wa Allah da yayi kaza da yayi kaza ya ce Allahu akbar ya sallah ya sallah Allah ya ce to an bashi lada eh da zo ya laihi ko kankare mai ya tashi ya taya shi kasa an yi haka eh waye alkawari ba Allah ba ne Allah yana saba alkawarin shi ne dan haka tsakanin bawa da Allah ba a shiga Allah kan kare mana zanubin Allah ce zalik haka ne ko ko ba nan bane zalika wannan fa al'amari da menene da ya faru a haka ne ko ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل كو Allah ya ce ana so a yi makon farizan su wa'incan ba Allah ya lalata ayyukansu ba su wa'inga ba Allah ya kankare musu zunubansu ba to misa kamar ka tambayi Allah don yi wa'incan an ka lalata ayyukansu su ko don yi wa'inga an kai musu wannan sakamako sai Allah ya ce abin da ya sa dalika bi annal ladina kafaru taba'ul batila wannan ya faru ne domin kafare sun bi barna sun kafirce manzon Allah shi yasa ayyukan suka lalace wa annal ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim amma wanda suka yi imani su sun bi gaskiya daga gurin ubangijin su shi yasa an kankare musu zanuban su kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yake bugawa mutane misalansu. Kun gane misalansu? Ma'ana, kamar haka ne Allah zai ɗauko misalin na kirki ya aje gehe ya ɗauko na banza ya aje gehe sai ya buga misali. Ya ce wa'inga kun gani saboda kaza, wa'inga kun gani saboda kaza. Wannan misali har duniya ta naɗe Allah na buga mana shi. Saboda haka fa'iza laƙitumul ladina kafaru, idan ku mu'minai kuka haɗu da kafirai a wurin yaƙi fadar barbika ku sari wuyansu hatta idza atkantumuhum har sai kun karkashe su kun ji musu rauni kun rage ƙarhinsu fashuddul withaq sai ku tsananta ɗauri ma'ana ku kama su kuɗaɗ ɗauri fa in ma mannan ba'du ko dai bayan kun ɗaure su ku yi musu gori ku sake su ka kalli mutum ka ce a wani kai ka ce namiji kake kaga dai maza da mun ka haɗu ai kaga da an kaga kana fa ɗaure kai ashe ma mace ne ban sani ba kai ku sake shi ta gida ke ta gida ki ado bai kamata ki zo wurin yaƙi ba zai ji haushi ko me ka karɓa wurin shi komai shi ta wa in ma fida'a ko kuma ku karɓi fansa ne fansa kai ba kana mana cika baki ba to sai ka kawo kaza a sake ka yanzu polis in ya kama mutum in mutu ya ci ma kuɗi an ka kama shi aka kabarin falasi a ce sai ka biya kuɗin na su ka sai ce a ba shi waya da Allah ku sai da ya awakin na ku kawo a sake ni sai a zage shi ai bai mantawa duk kamun da an ka kama ka aka ce sai ka biya wani abu a sake ka ba ka taɓa manta da wannan kamun haka ma duk kamun da aka gura ma da magana ba ka taɓa manta da wannan kamun shi yasa Allah ya ce wa imma fida'a ko hatta tada al-harbu awzaraha har lokacin da yaki ta aje kayan ta mana har lokacin da aka aje makaman yaki zalika wannan fa walau yasha Allah da Allah ya so lan tasar min da ya ba da nasara daga gurin su mana da ya ba mu'mine nasara an ci nasara ba tare da an wahala ba walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd amma Allah ya bari ne a yaƙi don ya jarabi sashen ku da sashe wallazi na kutilu fi sabilillah wa'inda aka kashe su ta hanyar addini don ɗaukaka addinin Allah falai yudilla a'malahum Allah ba zai lalata ayyukansu kun ga in muka kalli ayan nan karo na biyu da Allah ya ce fa idza laqaytum alladhina kafaru ko in kuka haɗu da wa'inda suka kafarta a gurin yaƙi fa darbar riqab ku bugoyen su an ce fadar ma'ana ku buge su nan masdar ne ya nubu an fi'il maimako a ce fadaribun riƙaba sai an ce fadarbar riƙaba kun san kome sa an kai haka wanda suka karanci larabci sun san cewa al'amuru lahu siyarun arba fi'ilin amri kullu kalimatin yutlabu biha husulul amal fi zamanil mustaqbal ba shine fi'ili amri ba siga da ake juya shi a larabci yana da sigogi guda hudu ko dai siga na daya ya zama fi'ilul amri zahir ai amfani da fi'ili zahiri wanda kowa ya sani duk wanda ya fara karatun larabci yana iya gane da Allah yake ce aqimis salata liduluki shams ya zamu fasara shi ku tsaye da sallah ko aqimis salata ku tsaye da sallah wannan umarni ne ko ba umarni bane wannan kowa yana gane an kace iqra me an kace kenan ijlis nam bacci ko bayan tashi da karatu ko Allah ya samu dace kun ga siga na ɗaya wanda shi ake ce da shi filul amr zahir ko kuma ya zamanto an yi amfani da ismu filul amr akwai asma'ul af'al asma'ul af'al ma'ana su sunaye ne amma na fi'iloli suna ba da ma'anar abin nan abin ake shi ismu filul amrin yakan zo ala wajen fi'alin ko fa'alin yanzu ka ce mutum uktub sai ka ce da shi kitabin nazarin kara'in wani kake ba shi amma nan ba kai amfani da fi'il amr zahir kai amfani da ismul fi'il an fahimci hausa wannan siga ce daga cikin sigogi na menene na abin nan kamar da Allah yake ce alaikum anfusakum kun san akwai manƙuli akwai murtajal alaikum anfusakum nan manƙuli ne anijar wani majrur inda ala daban kum daban sai an ce alaikum bi ma'ana ilzimu anfusakum kan alaikum anfusakum kullu zamci kawunan ku nan sai an kai amfani da isim fil amr kaga siga ta biyu kenan daga cikin siga na menene da abin nan sannan akwai alfilul mudari masbuq bilamil amri aljazima akan yi amfani da fi'ili mudari sai a saka masa lamul amr ta zamo kuma lamul amr din nan jazima dan akan yi amfani da lamul amr ta yi taukidin fi'ili akan yi amfani da lamul amr ta yi jazamin fi'ili idan lamul amr ta zo fi'ili mudari'i ya zama an yi bina'in shi bil fatahati littisalihi bi nunu tawkid thaqila wannan lam sai ta dauki ma'anar lamul qasm la tadkhulunna al masjid al haram ko la ta'murunna bil ma'ruf nan lamun din nan da ta shiga cikin fi'ili mudari wace irin lamun ce lamul qasam ce me yasa saboda fi'ili mudari ukira bi nunut tawkid thaqila wa buni al fatati kun san fi'ili mudari mu'rabi ne lakin yubna fi halatayn min hadhihi al halat an tattasila bihi nunut tawkid thaqila amma da Allah madaukin sarki yake cewa a cikin alkur'ani mai girma thumma liyaqdu tafathahum ko wal yufu nuzuram wal yatawafu bil bait kaga nan sai aka amfani da lamun ta umarni aka karana ta aka hada ta da fi'ili mudari kuma sai ta yi zama sa to sai zama to nan fi'ili yana bada ma'ana umarni ne duk da an karanta shi da fi'ili mudari'i amma ma'ana amri yake ba su yana daga cikin siga da ake gane wannan labari umarni ne ya zamanto fi'ili mudari'i an gabatar da lamul amri jazima kafin sa to sai na hudu shine al-masdar alladhi yanubu an al-fi'l ai amfani da masdari amma yana nan yana wakiltar fi'ili ne kamar nan gurin da Allah ce fa dabba ku sare wuya yanzu da ce fatribun riƙaba da fadarbar riƙaba wajen fassara duk ma'ana su guda ne amma wace fassara ta fi jinjina mai jin larabci kun fahimta wata ina ce fatribun riƙaba kusan kowane ɗan larabci zai iya gane wannan amma fadarbar riƙaba sai ya gano nima na ƙoshi da larabci inda ina gane an ce kasa ta yi ƙarhin ma'ana shi zan ce fadar barrika mana kusa ruwayensu sannan na biyu wannan ana tashji'in mu'minai ne kamar za su haɗu da ƙananan yare ne in ka haɗu da shi kasare shi kasare in ka haɗu da shi ka kara da confidence amma da zaran kun ta yi za ka faɗa da mutum kana sanar to in mu haɗu ta damar zan shigo shi ko ta haƙo to an samu matsala amma in ka ji zan ji in lallasa shi ne ko ya yi ƙarfin ka sai dai in ka ji ba daɗi ne ka ja baya kun san faɗa in mutum yadda yi da ni ganin ya yi maka to sai sa'a bai ci nasara a kankan kun gane to sai da ka to faɗa da mutum ka zo za ku yi faɗa kana ganin ya yi ƙarfin ka tun da shi ya samu rabin cin nasara a kanka da shi sa Allah sai ba su confidence ku sare su in kun hannu kiran tun za su sun zo za su yi aiki ne kiran kuma sai Allah ya ci gaba da cewa hatta idza afhamtum yayin da kuka rauna nasu kullal lasasu fashiddul wafaq to ku kama su ku daure ku tsananta daure ku kama su ku daure su sai sai Allah ya am ya ce fadarba da kabu ko musun ce fa'un din nan dakhalat fi jawab ash-shart yana jumla ismiyya Allah ya samu dace Allah ya ci gaba da bamu labari fa imma mannan ko ko da ku musu gore wa in ma fida'a ko ku musu fansa to duka abin tambaya wanne ne yake daga kama mutum ka ce mai taitayi ni na azama kana ji da kanka cika baki na gari ta gida da ka ce sai ya biya kuɗi wanne yake kun gane tambaya ta ko sai ya biya da ka sake shi bai biyo ba wani tasiri to nan si amsa shi ne gwargwaron yadda mawuƙi'in ya ba suwa sai ka kalli waye shi tukuna wani shi in ya ba da kuɗi ne bai jin haushi wani in kuma a gura mai ne yana da kuɗi a karɓa ya haji haushi to sai an dibi halin don manzo Allah ya kowanne kun fahimci hausa abul izzatu sha'ir in ba na manta ba wani daga cikin mawaka da aka kama shi gurin yaƙi za Allah ya kalle shi kasan mawaƙi cika baki gare shi kan fahimci hausa kaga hassan bin sabit ko in ka ji waƙar shi sai ka ji kamar ba ka iya haɗuwa da shi saboda baki za mu yi kaza in mun kama ku za mu yi kaza za mu yi kaza mawaƙi baki gare shi to da ka karɓi kuɗi gurin mawaƙi kwana ka gaya mai na ba kai mawaƙi ne ba a saka cikin maza ta yi ta yi mai haushi ka san shi ɗan daudu ɗan daudu ka ne ga ɗan daudu ko bai yarda shi namiji ba ne amma in katakata ta maza ta zo kacce ka yadda shi cikin maza to shi kenan karan mai kenan ka karan mishi shi yasa da kun hada sai ya ce kai kai shi ho gari ga sa tana bare ya aje ta kuda kutkula in kun kada gasa ne kuma suka ya san ƙarya ne to sai manzo Allah ya ce mai shi dai an sake shi a yakin badar da aka yi da aka zo yakin uhud sai manzo Allah ya ce amma da sharadin kadar ka ƙara shiga haraka tawa cewa za a yaƙe ni ko kuma za ka bar gudun ya ce ya yadda da aka zo ohun sai ya shigo ya ɗauko makami zai yaƙi manzo Allah da kuma aka yaƙi sai aka sa an ka kama shi ya ce manzo Allah ka yahe mini manzo Allah ya ce ban naƙiya din ka zo ka ce ka yi manzo Allah wayo manzo Allah ya ba da umarni ya ce aje a kashe shi kamar fansa Abbas annin rasul sallallahu alaihi wasallam shi ma da kama shi mazala cewa yayi an fansa za ka basu yace bai da kudi mazala ce haba da za ka taho yaƙi kai da matarka ai kun aji kuɗi wuri kaza kaza da kaza da kaza yanzu ka ce ba ka da kuɗi ya ce manzala wa biya ma ya ce to ka dai sani sai dai ka biya shi ma yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ƙara jawo hankalin shi ya imani almuhim dai yanayi ne yake kama kawai wanda yanzu kawai mutum ne wani shi in ka zage shi to an kai ƙarshen kenan ki dole kan shiga ga mu saboda bai son zage don ka gane bai son zage in ta haɗa ku da shi zagin shi za kai wani shi kuma zagi kullum zagin shi akai ko abokan shi ma sai dai kula a ce dan iska kaga shi ya saba abin da ya tsana ka buge shi to ai mai bulala shi za ka ga alkali da ake magana akan taziri ba a sa mai ka'ida guda ba sai ka rime yanayin mutane na wanga mi abai su to sai kai mai abin da bai so don gobe kai ya sake Allah ya samu dace shi yasa Allah ce zalik ko eh walau insha Allah malaman suka ce zalik anan yana daukan maloni da dama ina ɗaukan ma'anar mubtada'un da khabarin mahdhufin da qadiruhu dalika huwa hukmullah kuma yana eh zama shi kan ji khabari da mubtada'in mahdhufin taqdiruhu huwa al-hukm ko kuma al-hukmu dhalik al-hukmu dhalik sannan yana iya zama a hali na menene na maf'uliyya ya zamanto ilzimu dhalik to wanda da ya zo wal ilmu inda Allah walau ya sha Allah inda Allah ya so nan tasara min haka ne ko da Allah subhanahu wata'ala ya so game da wancan al'amari da ya faru dan tasara minhum da ya bayar da nasara akan menene da ya ba mu'mini nasara akan kafirai ba tare da sai an yi wani yaƙi ba kun fahimci hausa inda Allah ya so sai ya ɗaukaka musulunci ba tare da an yaƙi ba yana iya ko bai iyawa amma to me yasa ya sa a yaƙi Allah ya ce mun yi haka ne liyablo ba'dakum li ba'd dan Allah ya jarabi sashen ku da sashi shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara yin jihadi tsakanin musulmai da kafirai saboda yanzu wani inda ba da an wajabta yaƙi ba sai ce ai inda ana kaza da an yi kaza ko ba haka ba ne ai za mu ji a gaba suna ce ai mu wulaƙancin da ya ishe mu kawai a wajabta yaƙi mu taimuwa mu ɗebe wulaƙancin da aka mana da Allah ya ce ta yanzu a ta yaƙi sai ga wasu daga cikin munafakai waɗanda ke ce a yaƙi in sun kalli manzo Allah kamar wanda za a ɗibirin su duk sun tsorata kina akwai jarrabawa Allah ya gani su wane ne za su yi yaƙin su wane ne za su bi umarnin Allah da manzonsa wallazina qutilu duk da yake akwai kira da ta zo wallazina qatalu wallazina qutilu fi sabilillah wanda aka kashe su ta ta ta ɗaukaka addinin Allah ko ladina qatalu waɗanda suka yi yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah falan yudilla a'malahum Allah ba zai lalata ayyukansu ba shi yasa Allah ya lissafa waɗanda suka yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah ga alƙawarin da Allah ya musu na farko Allah ce sayahdihim Allah zai shiryar da su wa yuslih balahum zai gyara halayensu zai gyara rayuwarsu duniya da lahira bi ko sai harihim zai shirye da su ma'ana bayan sun karbi kalmar shahada to aiki da gaskiya bai musu wahala wani zaka ga musulmi ne yana sallah yana azumi amma aiki da gaskiya yana yi masa wahala bin gaskiya yana zama masa aiki to amma wanda yake kokari dan daukaka addinin Allah Allah ya ce za mu shiryar da shi ya zama tobin gaskiya bai masa wahala sannan wa islih balahum ya gyara halayensu abinda yake nuna islahul bal shine Allah ya baka dama zamowa mutumin kirki a duniya kuma kai kyakkyawan cikawa a lahira ka tashi cikin zumra na mutanen kirki sannan Allah ya ci gaba da ba su labari wa yi dukhilhumul jannata kuma a lahira Allah ya shigar da su aljanna arrafaha lahum wadda ya sanar da su ita yadda take bana gurare da dama a cikin alkur'ani sai Allah ya ce ita aljanna ga abubuwan da a cikin ta kun fahimta Hausa waliman khafa maqama rabbih jannatan ai ci gaba da labari fihi ma ainani tattaqatan fihi ma ainani tajriyani fihi ma min kulli fakihatin zawjan kaza kaza kaga duka ana sifantawa masalul jannati allati wa'ida muttaqun fiha anharun min ma'in ghayr asin fiha anharun min khamar min khamr allati lisharibin fiha dai abin da ya kama da wannan cikin sura Muhammad ayat tana nan tul jannati allati wa'ida muttaqun fiha anharun min ma'in غير عاسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات Allah ka samu dace ai ko ba mu gani ba mun ji wasu abubuwa da ci ko ba haka bane ka san ne da ka shiga aljanna za a haɗu da waɗannan abubuwa an daɗe ba a haɗu ba kenan Allah ka haɗa mu da ni'imar aljanna ya yi halabi na amalu ya kuma su imani in tansuru Allah yansurku in kun taimaki Allah to Allah zai taimake ku ku yusabbit aqdamakum zai tabbatar da digadigin ku akan kitali fi sabilillah akan jihadi dan daukaka addinin Allah Allah zai taimake ku akan ayyuka na alkhairi amma na kun ga sharadi ne in tansuru Allah yansurku in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku abin tambaya Allah yana da bukatar taimako ne a wurin bayansa Maida, ana in kun taimaki addinin Allah, to Allah zai taimaka mu haka wanda yake neman taimakon Allah ina mamaki kaga mutum lamar addini bai sabi bai shaye shi ba ko dai amma haga ya gama sallah duk ya tattare kamar shi da Allah Allah ya min kaza Allah ya min kaza haba ba mu Allah kai mu kanka adalci mana dibi abin da kake yi tukuna ya dace da abin da Allah yake so eh saura abubuwa sai ka roka ba ai shi Allah ya san bukata kowa kai kana da bukatu ka zo wurin addu'a ma ka manta da su shi Allah ya san da su ko haka bane Allah ba muka za Allah ba muka za Allah ba ni kaza sai ce Allah ba ni kaza Allah shi Allah ne za a ce shi yana mantuwa ne la yadillu rabbi alhamdulillah Allah ba ya mantuwa dan haka ku kula yana daga cikin abin da ke sawar a kai gaggaci ka taimaki addinin Allah ya zama cikin tunaninka me zan yi dan addinin Allah ya ci gaba kaka ɗauka cewa abin da za ka yi kare na shi kare idan Allah kare idan Allah sai Allah ya taimake ka zamanin sahabbai akwai hanyoyi da dama na ɗaukaka addini ko ba haka bane wasu da an ce yaƙi sun ɗauki makamai wasu da an ce yaƙi sun ceto sai su samu manzon Allah me ake da bukata mutum da za a ta yi da su za a ta yi da mutum dubu to ni na ɗauki abincin mutum ɗari kuma na ɗauki abincin iyalinsu wanga sai ya to ni na ɗauki abincin mutum hamsin na ɗauki abincin iyalinsu ni na ɗauki nauyin mutum ɗari biyu na ɗauki nauyin iyalinsu wasu ba ta saboda mawa ba wanda zai zai ce to me ake bukata makamai ce to shi zai sai kibiya kaza inda ba su yi haka ba ana cimma in ana kai inda aka kai dala yau haka muke yau in an ka ce to muna da buƙatar kaza ya kun ka ga kamata a yi sai kawai sai ka kai daga aji Allah ba ba an dalilin gaji an ce amin haɓa jama'a ku kula da kyau fa su sai na Usman an yi su son dukiya ne babu wanda bai son dukiya don koya san dadinta amma saboda kyautar da yake sai da manzo Allah ya ce ma darra man ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau Usman ko ya lahi ba zai cutar da shi ba saboda yayi gurgurun abin da zai iya aka addinin Allah tahiyar jama'a haka ne ake a ci gaba yanzu nan kullum yana ga mana babu abin da ba za mu iya ba abu guda zai sa mu kasa cimma inda zamu ya zama to ba da gaske mu kai ba in ba da gaske muke ba wallahi ko ina ba mu tahiya yanzu da kun ga da ake shiga ringa ko sai in ce to ga abin da muke da bukata ya kamata mu hada miliyan guda ai kowa ya san kanshi wani nawa ka iya ba su nan da wata guda sai ce shi zai iya ba da jika goma wanda ya ce zai iya ba da jika hamsin wanda ya ce zai iya ba da jika arba'in an ka rubuta Allah kafin mu tashi ana a takarda dai ba a aljihu mun rubuta sama da miliyan guda a takarda ba a aljihu ba ko ba haka bane in an cika wannan alƙawari kuɗin zai haɗu ko ba zai haɗu ba ba mu abin da muke so wata rana ba mu yin wani abu in mun shekara goma muna yi abin da za mu yi na wasa ne ba na wasa ba amma abin da muke da shi magana a baki son sunna a baki amma wajen aiki an cere mu shi yasa kullum sai muna ganin ba mu iya kaza kullum sai mu ga ba mu iya kaza sai ma mu dauki alƙawari mu kasa cikawa sai mu ce ce gari ya zahi amma kullum sai ya sai naman miya sai gare shi Allah ya wani jagora to mu dai shi ta sada kun kaji shugaban ku na tafiya a addini ya ce a taimaka ma addini Allah in kuna da kakkuyarwa ku bayar fi sabilillah kuma Allah zai taimake ku shine dai sakon an fahimci hausa Allah yake cewa wallabi na kafaru amma fa waɗanda suka kafirce wa Allah mun kwasara na ko da Allah yake cewa ya yi wallabi na amonu in tansuru Allah yin surkun ya kuma su imani in kun taimaki addini Allah Allah zai taimake ku wai sabbit aqdamakum zai tabbatar da diga-diganku akan daidai والذين كفروا أما هو إن سوك كافر تيو ألا دمان زنسا فتعسا لهم أسارا يا تبت أغريس كنغاني كو fata'asal lahum ay falahumul khasara suna da tabiwa wal halak da halaka wa adalla a'malahum kuma ayyukan su sun lalace wannan yana nuna ma kafirci babban asara ne ana in mutum kahiri ne da zai dauki nauyin ciyar da garin nan fi sabilillahi a fadarsa shi fa kuma yayi da kyakkyawan niyya Allah ce baya so saboda bai da imani saraka duk abubuwan da kuke ganin ƙungiyoyin kahirai suna kawowa ba su da lada a gurin Allah amma sun yi asara a duniya ba su yi asara ba alhada sun yi asara lana ya ce faman ya amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya alheri daidai da ƙwayar zarra sai ya ganshi alwan suka ce ashe kahirai duk alherin da suke a duniya Allah yake saka musu don Allah ba wanda zai zalunta amma dai lahira Allah ba ya son aikinsu saboda ba su da imani yanzu za a zo a yi mukarana missa wa'anda sun taimaka addinin Allah Allah ya tabbatar da zukatansu su kuma wa'anda missa Allah bai son aikinsu zalika bi annahum karihu ma anzalallah hakan ya faru ne domin sun ka sun kyamaci sun kin imani da abinda Allah ya saukar da shi akan annabinsa فأحبط أعمالهم سي الله ينال تأيكنس kaka ka tambaya to me yasa aka karbi wancan wanga ba karwa sai an ka ce ma saboda sun kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wasa annan nake so in fito mura da wani abu ka koyi yadda wani ya sa muku wata shubuha shukutun ta muku ai ai su kahirai su ma suna da addini kireciyan suna da addini suna taimako suna kaza duk taimakon da suke Allah ya ce bai su bai su don yi bai su don ba su imani da manzon Allah an bai hausa da aka dole da zo shi ma wani tawili ka kalle shi haka tsirara sai ya gane cewa da baka da wando sa wando me yasa sai ce na dauka kana da hankali ce baka da hankali mutanen da Allah ya ce bai son aikin su don ba su imani da manzon Allah ba su zaka ce su ma za su shiga aljanna ta gidanwa a ƙarya ne wallahi kai shakkun shiga wutan kafirai in dai sun mutu akan kafirci to kai ka kafirta ka ji kamar kirecin abin da suke yi wai da kwarai na Allah zai kula da su don kaza kaza jin wannan ya nuna kai da keke ne baka sa alqur'ani ba in ka sa alqur'ani baka wannan magana saboda shi alqur'ani cewa bai son aikin su danni zalika bi annahum karihu ma anzalallah saboda hakan ya faru ne don sun kyamaci abin da Allah ya saukar da shi ga manzonsa fa ahbata amalahum sai Allah ya lalata ayyukansu da suka yi Allah yake cewa afalam yasiru fil ard shin masu ƙaryata manzon Allah ba sa yin yawo a bayan ƙasa ne su gani fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba su ga yaya ne ƙarshen wa'anda ya gabace su ya kasance dammar Allah alaihim Allah ya halakar da su ai Allah ya saukar da gidajensu a kansu walil kafirin amsalu kafirai ma suna da irin wannan ukuwa in suka dauka izina da abin da ya shafi wa'inda ya gabace su ana fi kulli zamanin wa makanin amsalu zalikal hukubat a kowane zamani a kowane guri irin wannan hukuba tana nan duk waɗanda suka kafirce wa Allah to yadda wa'incan ba su gagara ba su ma ba za su gagara ba Allah ya samu dace na akwai abin da nake son yi mana ishara inda ana tare da ni ku bari in maimaita ayin Allah ya ce afalam yasiru fil ard shin su masu kare ta manzon Allah ba za su yawo a bayan ƙasa bane fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga yaya ne ƙarshen wa'inda ya gabace su ya zamo wanda ya gabace su suwa mutanen banza ba mutanen kirki ba wanda yana nuna mana ba ka zamo mutumin banza ka ce kuma Allah shi ba kyakkyawan ƙarshe babu ka karanci tarihin al'ummomi gaba ɗaya babu wasu mutanen banza da suke kyakkyawan ƙarshe babu mira na a cikin wannan abinda a cikin wannan kai ka ɗauki izina cewa adawa abinda ya sa suka yi mummunan ƙarshe sun ƙi Allah ne samudawa abin da yasa suke mummunan ƙarshe sun kime Allah ne fir'auna abin da yasa ya ƙi yayi mummunan ƙarshe saboda ya kime Allah ne Allah ce wal kafirin amsala duk masu jayayya ga mun hukunci Allah irin wancan mummunan ƙarshe da ya shafi wancan su ma zai shafe su har yau duk wanda ya zama mutumin banza baya kyakkyawan ƙarshe daga mutum ka daina yaudara kanka kana abin da bai kamata ba da yawan ce Allah kai wani cikawa da imani Allah kai wani kyakkyawan ƙarshe ha ba hmm hey wasu jawar sai ce aljanna ta bai rabu ce ai kasin da kai ba ka ciki kun gane misali mutum ne zai aikata aiki da Allah bai so sai shi ai aljanna ta mai rabo ce dan Allah wane na yace ma haka in ka ce aljanna ta mai rabo ce kamar ka hita kanka kamar ka hita musulunci aljanna ta mu'mina ce haka Allah ya fara ko tilkal jannatu lati nurithu min ibadina man kana to kai kuma ba ta ki kake ba ka ce aljanna ta mai rabo ce kai daidai wa kai ma izgilanci ba wannan kai ma izgilanci ba kan kana kai ma izgilanci Allah kam ne jagora aljanna ta masu jin tsoron Allah ce ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا Allah ya ce hakan sakamakon da aka ambata na cewa masu imani Allah zai taimake su domin shi Allah shine majibancin al'amarin waɗanda suka yi imani wa anal kafirina la maula lahum su ko kafirai ba su da wanda zai taimake su inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati Allah zai shigar da wanda suka yi imani suka yi aiki na kware jannatin tajri min tahtihal anhar aljanna wanda koramu suna gudana a karkashin ta ma'ana gonaki da yake akwai ruwa na gudana a karkashin sai an kace al'anhar ƙoramu mabambanta wallazina kafaru amma fa wanda suka kafircewa Allah ya tamatta'una za su ji dadi ne a nan duniya wa ya'kuluna za su rinka ci kama ta'kulul an'am kamar da dabbobi suke ci wan naru mathwal lahum wuta ita ce makomusu kalla ayan nan da kyau kalla da kyau kana tare da ni waɗanda suka kafircewa Allah kaga sai da aka hada biyu mu'minai da kafirai su mu'minai Allah subhanahu wataala zai shigar da su aljanna dan sun yi imani sun aiki na kwarai ko ba haka bane sifar aljanna shine koramu suna gudana a cikin ta amma wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am kafirai suna jin dadi a nan duniya yatamatta'una suna jin dan dadi a nan duniya to yanzu wani abu in ba Allah ya faɗe shi ba ka ganewa yaya za a yi ka siffanta irin daɗin da suke shi sai ka siffanta shi da yadda dabbobi suke jin daɗi sa maraƙi na gidanka da ka ɗaure shi a lamarin duniya mina na sama gaba ciki kawai sai in ga mace kusan shi shi amfani da ita bai da wata wai da wani hadafi bai sa inda ya dosa ba akwai abin sha'awa a ciki yanzu bunsuru in ban da ciyawa ya sha ruwa shi ta shi ta yawo yana bin matan awakai da Allah in ka cire abin ga biyu a rayuwa muna na shi kai kai kana so kai da wannan rayuwa ko faɗa ku kai da mutum ka ce ya maka bunsurun banza za ka ga yare na ka saboda ka samu rayuwa da aka gasa nan to haka ne misalin rayuwa waɗanda suka kafirai gani abin duniya ne amma Allah ya ce yadda dabbobi suke rayuwa haka suke rayuwa kuma yana rantse maka da Allah wani ba ka rena shi sai inda Allah ya sa ka yi kwana guda gidan shi kaga yadda yake rayuwa sai ka ga ya mallaki komai da duniya amma dai shi da dabba ba su da bambanci sak daga nan sai ka ji baka sha'awa ka zama kai ne a shi haka kafirai suke rayuwa waye mutum Allah waye san mutum Allah Allah shi ya san yadda suke rayuwa shi yasa yace suna jin dadi duniya suna rayuwa kamar yadda dabbobi suke rayuwa wani wallahi in matar shi ta zo tana baka labarin yadda yake rayuwa da ita cikin gida sai kai mata kuka ga kuɗi ga babban gida amma sai ta zo ta ce mana akwai wanda ta wani ita ce min mala mu dai bamu dace ba mu dai bamu dace ba wanda muka auren nan dai gashi nan ta ce rayuwa wadda ta samu ustazu ta yi sa'a haka take gaya mu muka san wayan kowa ne ko ba haka ba ne ni ce wata to Allah ya sa ki rike shi ta ce to malam sai hankuri kaga dai sallar nan bai damu da ita ba balle karatun qur'ani in ya kwanta ga wacce ki matashi ga babban gidawa ga babban mota amma matar tana mai ya kai ta amma je ka tambaye matar ustazi ya kuke rayuwa a gidanku hey in ta fara baka labari sai ka ji kasu ustazi gaskiya kun ji sa'a ai Allah samu dace balle ustazi shi sa ya samu ƴan kuɗi kuɗi ya hada da su eh na ai rayuwa sai masu imani ana ka ƙara rufa mana asiri Allah ya ce cewa wa ka ayyin min qaryatin ma'ana alƙarya nawa ne ma'ana wa kan min qaryatin gari nawa ne waɗanda suka rayu na al'umomi da suka gabata hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka su ma'abuta wannan gari sun fi tsananin ƙarfi fiye da mutanen da suka fitar da kai daga cikin garinka a halaknahum mun halakar da su da su bi mu ba fala nasira lahum ba su da wanda zai taimaka su ba su samu wanda ya taimake su ya ce ba za a zane ba za a yi musu hukuma ba babu kinan wanda yana nuna duk da kaga mutum ya yi tanajin makami ya yi tanajin ƙarfi Allah subhanahu wata'ala sai ya juya abin cikin sauƙi ba a gane yadda za a yi ba wani zai yi wa'azi yake cewa za a waye gari musulunci shine zai jagoranci duniyan nan musulunci zai yi komi ƙarfi a duniya wani yake cewa to ya za a yi haka shi da aka yi mai wannan wa'azi bai gane ba wata rana ya taho sai wata tsohuwa ƙasar turai ne tana ɗauke da kaya taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka kowa kasan su babu don kowa da kowa da ya zo sai yana cin mata sai amsa mata kaya ina zaki sai da ta kai ta can da ya aji sai ta ce mai zo kai wani iri ne ta ce ya ce shi wanana mai addininka ya ce musulunci sai ta ce to haka ne annabin ku yi da annabin ku yace sai musulunci ya mamaye duniya shine yanzu kaga kayan min hidima saboda jin daɗin abin da kai min sai in musulunta sai a kaddara na hi kowa matsayi a duniya innin musulunta duk na bayana sun zama musulmai kenan musulunci haka na zai mamaye duniya yanzu kawo futin sai Allah ya kaddara abubuwan da musulmai ga yi sai ga kawai sun yi mai sai ya ce ya musulunta yanzu rada putin ya ce akwai taron karɓar musulunci mutum da za su musulunta eh an gama bikin putin ya musulunta sai emmanuel macron ya ce shi ma ya musulunta a wani mai wahala a gwanin allah ba mu musu watan musulunci muna musu watan mu da su mu shiga aljanna in sun shiga wata menene muka ci ribashi sai ana nan Donald Trump sai ce shi ma ya bi sai na Isra'ila ya ce Allah ka yahe mai abin da na yi kuskure da na karɓi musulunci yanzu duniya ta koma hannun suwa wade ne bai wannan abin ya gagari Allah ne to kun ga shi yasa Allah in ya tashi a ɗamarin shi ku kyale shi ta hanyar cikin sauƙi ina ne muke Allah ce afa man kana ala bayyinati min rabbih shin wanda yake bisa hujja daga gurin ubangijin shi abin aka ce bayyana burhan man afa man kana ai afa man kana lahu bayyina shin mutumin da yana da hujja akan abin da yake yi min rabbi daga gurin ubangijin shi kamar zina lahu su amali yana zama ɗaya ne da wanda aka kawata masa mummunan aikinsa wattabau ahwa'ahum suka bi son zuciyarsu ɗaya ne kai da kake addini an ce don me kai kaza sai ka ce qala Allahu kaza qala rasulu kaza ustaz misali ga in zaka yi sallah sai kai sai ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadri ce masha Allah kaga kana yin addini a bisa hujja yanzu ka zamanto dai da wanda ko alifin bai sani ba yana ɗibganiya cikin gari kuma gashi bai imani ba ɗaya ne ba ɗaya ba ne to shi ne misali kuma ba a zama ɗaya akwai lokaci to Allah samu dace faman kana ala bayyana min rabbi shin mutumin da ke da hujja daga gurin ubangijinsa kaman zuyyina lahu su amali yana zama ɗaya da wanda aka kawata musu mummuna ayyukansu wattabau ahwa'ahum suka suka bi son zuciyarsu Allah ya ce ba ɗaya bane ya Allah kada zamu tashi bayani akan sifatai aljanna ko kuma sifar aljanna kanta kuma yadda Allah ya faɗa abin da muka daidai Allah ya ba mu lada na muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk